بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين to da al'amari ya yaɗu a gari wato cikin misra magana ta yaɗu cewa matar tana neman bawanta to sai aka samu manya-manyan matan manyan mutane guda biyar sai suka ɗauki nauyin yaɗa wannan waƙa a gari suna mata waƙa to da ta damu da abin da take ji a cikin wannan sai ta kira su dina shine nan ake gaya mana wa qala niswatun fil madinah niswatun waɗansu mata fil madinah birnin masar qala sun ce imratul azizi matar waziri turawidu fataha tana neman ta lalata da bawanta an nafsihi tana nemansa da kansa turawi da fata nafsi kad shagafa hubban me yasa me yasa take yin haka soyayyar wannan saurayin ne ya shiga cikin zuciyarta ya mamaye zuciyarta inna lanariha fi dalalin mubin amma mu dai muna ganin wannan mace tana cikin bata bayyananniya to sai aka sa ta waka gari ana waka to da ta damu sai ta nemi waɗannan mata guda biyar da cikin matan manya sai musu shimfiɗa ta sa musu wurin jingina wuri da wanda ya dace da su wadda ke zamanin mulkin oxos ne ana kiran wannan mulkin larabawa akwai larabawa da suka tashi daga wajen falastin suka je suka mamaye masa waɗansu makiyaya sun je wurin suka mamaye wurin suka mallaki wurin da zamanin su ne su bani isra'ila suka je wato zuwan yusuf kenan kamar shekara dubu da ɗari tara da saba'in da biyar kamun aihuwan annabi isa alaihi salam sai ta shirya musu wuraren zama masu kyau da da wuraren jingina masu kyau wa qala nisbatun fil madinati imra'atu abi sa'id fati an nafsi qad shaqafa hubba inna lanariha bi dhalim mubin
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعاتذت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وغطان أيديهن وقلنا حاش لله هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم sai matar waziri ta kira waɗannan mata guda biyar sai musu shimfiɗa ta sa musu kayan alatu wuraren jingina masu kyau ta ƙawata wurin ta kawo abinci na dina aka ci abinci sai ta kawo lemo ta ce su fere mata lemo da ta haka sai ta kira Yusuf ta ce maza maza ka je ka gayar min da matan nan shikenan sai Yusuf ya zo zuwa sannun ku da zuwa sannun sai suna kallo suna fere lemo suna fere hannunsu wa qattana aydiyahunna suka yayyanke hannayensu wasu ne suna kallon Yusuf wa kullum suka ce hasha lillahi sarki ya tabbata ga Allah wannan mutumin da muka ganin ba mutum bane ma haza bashara wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim wannan mala'ika ne daga cikin mala'iku ma sai da aka zabo wannan ba mutum bane suna yanke hannayen suna faɗin wannan magana wai suna yanke lemu ne suke tsammani sai ta ce musu to ku kenan da kuka ganshi yanzu yanzu na ga yadda abin ya zama muku ya ni da nake tare da shi a gida ɗaya kullum ɗaki sai ta ce wallahi sai matan suka ce wallahi ya kamata ka ji tausayin wannan wannan duk abin ta ce kai mata don Allah ka taimake ta ka biya mata bukata ma haza bashara in haza illa malakun karim qalat قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين yanzu dai ta ka ita daga ita sai mata sai Yusufu a wuri kowa ta ce to kun gani fa zalikun allazi lumtunani fihi ga mutumin da kuke zargi na akai wai na haukace na haukace ina begensa na haukace to gashi ku da kuka gashi lokaci dai kun haukace har kuna yanke hannayensu kuna kuna kuna zargi na wa laqad rawattuhu an nafsi ku je na neme shi din na neme shi din gashi na neme shi din ko da yake yaki fasta asam yaki ya mai da kansa ma'asum yaki wanda nake neman yi mini din yaki na neme shi din na gaya muku na neme shi din amma kuma na gaya muku yaki wala in lam yaf'al ma amuruhu ina shaida muku mata ina gaya duk wanda ya ji maganan nan wallahi idan dai bai mini abin da nake so ba in ji matar waziri in dai bai mini abin da nake so ba abin da nake umarnin ya yi min din nan in dai bai mini ba la yusjananna wallahi sai na hanyar da aka sa shi a kurkuku aka daure shi la yusjananna kunan mina sabiri kuma sai an kaskasta da shi tunda yake shi baya son girma in masa shimfiɗa mai kyau in bashi abu mai kyau in girmama shi to in tunda kaskasta yake nema sai na kai shi inda zai kaskasta ina masa hanyar da za a kaskasta shi la yusjananna wala kunan mina sabiri zai daga cikin wulakantattu a cikin kurkuku قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن إليهن وأكن من الجاهلين to sai labari ya ɗaiɗaita waɗannan mata suka zama jekadu da dai labari suke ji abinda matan nan take fama da shi wajen Yusuf yau su ma sun shiga ciki sun kamu sai suna ba da labari ai wannan mutum da muka gani shikenan sai mata suka mance da suka kowa sai labarin Yusuf ake kariye masa zafi Allah ya jarrabe shi soyayya ta zama masa bala'i sai yadda zai sai yace rabbi ya ubangiji na tunda matan nan take cewa za ta yi min hanya a sani a kurkuku to ni dai wallahi da in saɓe ka gara a sani a kurkuku asijinu habbu ilayya in ma tsuna ni ilayhi shiga kurkukun nan shi na fi so akan abin da suke nema in yi musu din nan na saɓo kenan yanzu magana ta tashi daga kan mace ɗaya wato duk mata kenan suna neman Yusuf a gari tunda rabbi sina habbu ilayya mimma yad'una ni ilayhi wa illa tarif anni kaidahunna wallahi ya ubangiji na in dai baka shiga tsakani na da waɗannan mata masu min kaidi suna neman su sa ni sabonka ba in dai baka shiga tsakani na da su ba asbu ilaihin in ka bar ni da zuciyata mai yiwa ne in karkata zuwa gare su ya kamata ubangiji ka sani a kurkukun ne asbu ilaihin kar in karkata zuwa gare su asbu wa kun min asaghi kada in karkata zuwa gare su balle in zama daga cikin kaskasattu asbu ilaihin wa kun min aljahilin kada in karkata zuwa gare su balle in zama daga cikin jahilai manan jahili wanda ya san wanda bai san abu ba shine jahili ko ko wanda ya san abin ya yin aiki da abin da ya sani ya yi ganganci shi ma jahili ne to shi da Yusuf ya san wannan abu ba shi da kyau saboda haka yake kin yin abin har fitina ta gama masa jiki sai ce ubangiji in dai baka ɓoye ni ba in ka bar ni da su ka bar ni da raina watakila in karkata gare su in fada cikin jahilai wato wanda suka san abu mai muni amma suna yin sa jahilai ne wanda wasan munin abu ba su ma jahilai ne domin malamin da bai amfani da iliminsa ba gara jahili tunda Allah yana kiran malamin da bai amfani da iliminsa ba yana kiransa wani lokaci jaki kamar da limeri yamil asfaran wani wani sa Allah yana kiran malamin da bai amfani da iliminsa ba kare kamar sa kamar sa kalbi saboda haka wanda ya san wanda ya ilimi ya aiki da iliminsa da shi da jahili duk daidai gara ma jahili wato zai ba kari ko da ke hanzarin nasa ba karfi shi ma amma wannan ya sani ya ki to ya ganganci kenan
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم nan da nan sai Allah Ubangiji ya amsa masa addu'arsa da bai sa sunan kurkuku cikin addu'ar ba da ba za a sa shi kurkukun ba amma shigar da sunan kurkukun shi ya kai shi kurkuku a da bai sa sunan kurkuku ba Allah zai shiga tsakaninsa da su kuma ya kiyaye shi sharrin su ya zauna lafiya amma sai ya faɗi sunan kurkuku fastajaba lahu rabbuhu nan da nan sai Allah ubangijinsa ya amsa masa fasarfa anu da hunna da kaidin matan nan ba abin da ya same shi Allah ya kiyaye shi innahu shi Allah ko shine as-sami'u mai ji mai jin addu'a al-alimu masanin masanin biyan bukata yanda mutumin da ya cancanta domin ubangiji ya ce mana annabi ya gaya mana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yana ce ku roƙe ni zan yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan mutane sun tambaye ka ina kusa ko ina nesa gani kusa kowa ya kira ni zan amsa kowa ya roƙe ni zan bayar amma shi ma in na kira shi ya amsa in na ce ya zo ya kawo ya kawo to in kaga ka kira Allah bai amsa to ko dai shi ma ya kira ka baka amsa ba in ka roƙi Allah bai baka ba watakila ko shi ma ya nemi kai wani abu ko sallah ko zakka ko azumi ko wani abu dai wanda yace kai kai ma baka yi ba amma kuma shi Allah wajen addu'a shi ganin daman sa ne komi kafircin kafiri in ya roƙi Allah in Allah ya ga dama sai ya karba iblis ya ce rabbi anzirni ila mi'a sunna qala innaka minal munzirin Allah ina roƙonka ka ja kwana na daga nan har zuwa kiyama kar mutu Allah ce je ka an ja kwanan kaɗin har zuwa tashin kiyama amma ba zuwa tashin kiyama zuwa ƙarshen muta ƙarshen mutuwar mutane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum ma lam yastajil suka ce su sahabbai suka ce kaifa yastajilu ya rasulullah sai yace yaqulu da autu munzu kaza wa kaza fal yustajab li annabi ya ce kowa ya roki Allah Allah zai karɓa sai da iya wa Allah sauri ba sahabbai suka ce yaya mutum zai wa Allah sauri ce za ka ji mutum ya cewa tun shekara kaza nake roƙon abun nan har yanzu shiru kake ji ko ko tun wata kaza ko ko tun kwana kaza ina ta roƙo dai har yanzu shiru ake ji to in yayi haka ya gaggawa wa Allah kenan shi manzo Allah ya ce addu'a Allah ya kan kasa ta kashi kashi ne wata daga ciki abinda kake neman dama can Allah ya kaddara sai a dauka a baka shikenan wata addu'ar kuma abinda kake neman sharri ne gare ka kai baka sani ba wallahi ya lamu antum la ta'lamuna Allah ya san sharri ne kai baka sani ba to sai Allah musanya maka ya baka alheri kuma ba zai shawarar da kai baka isa ba wata addu'ar kuma kai wa Allah laifi zai kona ka da ka roke shi wani abu sai kaga wawa ai da mun yi fada da kai nayi alƙawari zan kona ka ya zaka dawo kayana to ba zan amma na yafe maka wancan fada da muka yi saboda haka addu'a silahul mu'min ko da yaushe musulmi ya ta addu'a ko da yaushe ya ta addu'a kai ta addu'a karka gaji da addu'a baka da kowa sai Allah baka da wani ikon bayarwa sai Allah fastajaba lahu rabbuhu nan da nan ubangijinsa ya amsa masa fasara ba anu sai ya juyar masa kai da hunna kaidin wa'annan mata ya raba shi da sharrin su innahu shi Allah huwa shine as-sami'u mai ji al-alim masani thumma bada min ba'di ma ra'aw la yati la yasjununnahu hatta hin thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw la yati la yasjununnahu hatta hin shi waziri yana jin maganan matan nan duk abin da tace ayi za a yi to da ta ba da shawaran a tsare shi din to sai suka ga dai yanzu babu wata hanya mafita sai dai an sa Yusuf a cikin kurkuku summa badala min ba da ayati bayan sun ga dukkan alamomi na cewa Yusufu ɗin nan cutarsa ake yi wannan matar ƙarya ta yi masa matan da suke maganansa a gari ƙarya suke masa yanzu dai ba yadda za a yi a samu zaman lafiya Yusufu nan sai an ɓoye shi in ba da mara aula ya ce an dubi riga kamar yadda aka ba da sha'awara an keta ta ta baya ne ba ta gaba mai shaida ya ba da shaida komi da ya tabbata Yusufu ba shi da laifi amma kuma zaman lafiya ya gagara to maganin wannan dai a ɓoye Yusuf a cikin kurkuku la yasjununnahu lalle za su sa shi kurkuku hatta hinin har zuwa wani lokaci a ga menene yadda za a yi ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويله إنا نريك من المحسنين lokacin da Yusuf zai shiga kurkukun nan sai aka dace a wasu samari guda biyu na fada na sarki ne wannan shine kukunsa mai gabatar masa da abinci shi sarkin wannan duk abin da zai shafe ta hannunsa ake samu to sai waɗanda suke son su kashe sarki sai suka ba mai abinci kuɗi mai yawa suka ba mai shayarwa kuɗi ga abin da ake so kai ka sa wa sarki a cikin abinci ya ce ya mutu kai kuma ka sa wa sarki a cikin abin ya sha ya mutu suka karbi kuɗi za su zartar da lamari to shikenan sai mai shayarwa sai ya yi tunani da kai bai kamar an haka an ci amana an haka an ci amana sai su kowa ya kawo nasa mai abinci ya kawo abinci ya sa samu a cikin abinci mai abin sha bai sa samu ba saboda ya yi jimami suka kawo su gabatar mai abin sha ce ranka dai karkace abincin nan akwai samu a ciki karkace abincin nan akwai samu a ciki mai abinci ya ce ranka dai karkace abincin nan akwai samu a ciki sai ya ce kai mai abin sha kai ka fara magana sha abin shan ka mu gani sai ya sha kai kuma ka ci abincin ka mu gani ce a'a sai kama daure shi ya ce to a ba wata dabba ta ci abincin nan mu gani aka ba dabba abinci ta ci sai ta mutu to sai aka kama duk guda biyu aka ce sun hada baki ne aka kai su kurkuku to an kai su kurkuku sai aka dace sai na Yusuf shi ma ya shigo kurkuku sai aka yi abokantaka suna zaune tare yana wa'azi wa mutanen kurkuku yana kyauta musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri wannan bala'i daga Allah yake ku yi haƙuri ku yi haƙuri ita mata ko tana murna bari ka gani ai ya ƙi mulki ya ƙi jin daɗi za a je a haɗa shi da ɓarayi yadda ya sace min zuciyata shi ma ai ɓarawo ne ya sace min zuciyata a haɗa shi da masu fashi shi ma ya fashin hankalina a haɗa shi da masu gudun bauta ai shi ma ya guje ya guje bauta ya ƙi yin abin da na yi masa bari da ya je shawuya ai zai foru ya dawo ta kai ta zama a kurkuku to sai ya ce ni din nan jama'a ina da wani abu duk wanda ya mafarki ya zo ya tambaye ni zan gaya masa mafarkinsa shikenan mutane suna mutanen kurkuku suna tambaye sai yana fassara musu mafarkinsu sai waɗannan mutane guda biyu sai suka kawo su mafarkinsu wa dakhala ma'ahu sina fatayan قال أهدوما إني أريني آثر خمرا وقال آخر إني أريني أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويله إنا نريك من المحسنين ɗaya daga cikin waɗannan samari guda biyu sai ce na yi mafarki ina ma ina nan nagan inabi giya tana fitowa ina miƙa wa sarki ɗaya kuma yace ni ko na yi mafarki ina ɗauke da masa ko burodi duk sunansu ɗaya ne sai tsuntsaye suna bi a kaina suna ci Allah ka fassara mana muna ganin kai mutumin kirki ne mai gaskiya ne duk abin da ka faɗa yana tabbata ka fassara mana inna na rika min musulmi
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون بسم الله ترحمة هذا قال عن النبي يوسف يتي to zo za ka karɓe daga tijjaniya in an shiga ba a fita saboda ɗaukar alƙawari na auku bil adin na al'ada kana mas'ula ba har tijjaniya da wata ɗariga duk ɗariƙun waliyai masu kyau ne kamar yadda ba har kin girmo da ni a kwano ɗaya kuma ba a ziyarar waliyai sai da suke cikin ɗariƙar tijjaniya muna jin dukkan waliyan Allah amma ɗan sarki baya ba kuma kulawa da sallah da yin tasbih an samu da kuma girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a santa ba ka yadda na ba ka ido ce tujan sai alhamdulillah ka nemi wanda suka iya su gaya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kurima rabbika bukratan wa asira qala la yatikum ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bitawilihi qabla an yatikuma zalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bil akhirati hum kafirun sai to bari dai tukunan kamun fara muku mafarkinku in gaya muku wane ne ni menene sana'ata ina na fito me nake ciki ni din nan wai ba mafarki kadai ba la yati kuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bitawilihi ko da abincin da za ku ci yau wanda za a kawo muku tun ba a kawo ba sai in gaya muku ce za a kawo mana kaza za a kawo mana kaza za a kawo mana kaza ko duk abin da kuka tambaye irin wannan zan faɗa muku tun ba kawo ba ko wannan abu ba sihiri bane ba magani ba ne a zalika wa mimma allamani rabbi wani ilimi ne wanda Allah ubangiji na shine sanar da ni wannan ilimi inni ni dinnan yusuf taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati bana cikin hanyar mutanen da ba su yi imani da Allah sun kafirce wa lahira ba haka nake ba zan gaya muku ina na fito me sarsalata zan gaya muku kafin fasara muku mafarkina mafarkinku واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون abin da yasa na ce muku ba na cikin addinin mutanen da ba su yi imani da Allah sun kafirce wa lahira ba su da addini ba ba na cikin su mutane masu tsafi masu kafirce wa Allah wanda ba su da addini ba na cikin su ga inda nake wacce ba ta aba ya Ibrahim wa Isa ga Yaqub ni ina bin hanyar iyaye na da kakanuna ne iyaye na ni dinnan annabin Allah ne Yusufu magana da nake gaya muku yanzu nan magana annabci nake gaya muku a millata abaya ni yusuf ne dan ya Allah dan hiko yaqubu dan ishaqu annabin Allah ishaqu kuma dan ibrahim annabin Allah ai ba zai yiwu gare mu mu bar bautawa Allah mu bauta wani abun banza ba matsayin mu kenan babu wata to wannan malamai sun ce ya kamata mutum a cikin lamari ya faɗi wane saboda a san shi ba wai kirari ba ne a'a wa amma bi nimati rabbika fahaddith ka gode wa Allah kan ni'imomin da Allah yayi yayi maka yanzu ya faɗi ina ya fito can gaba za mu zai ce ilim shi mai ilimi ne mai kaza ne a mai da shi kaza nan ma ashe in ka ana wasa da addini a wani wuri kai fito fili ka ce ni dinnan na san qur'ani na san hadisi na san furu'a na san kaza ka faɗi matsayin kanka dan kar ka bar mutane suna dagula addini a gabanka to saboda haka nan gaba zai faɗi ilimin sa yanzu da ya faɗi inda ya fito ashe mutum ya ya faɗi iyayensa in ka gaji abin kirki kamar yusufu to ba za a ce maka a haɗa ka da waɗancan wanda suke bin abin da iyayensu suke bi ba domin can baya mun karanta ma ya buduna illa kama ya budu aba'uhum min qablu idan iyayenka banzayen iyaye ne kakanunka banzayen kakanu ne ba ruwansu da addini kai sai Allah ya zaɓe ka ya baka addini to karka ce ban gada ba maza ka rike addini nan da kyau zai amfane ka zai amfani zuriyarku amma in kai mutumin kirki ne kakanunka ne karka bar abun gidanku amma in abun banza ne ka gada to maza maza karka bi hanyar su amma ka kyauta musu wata bi sabila man anaba ilayya ka nemi hanyar wanda ya bi hanyar Allah ka bi shi in ko abin da ake neman yana gidanku kamar na yuzu ka huta da fiya neman a waje saboda haka na gaji iyaye na da kakanuna in iyayen kirki ne da kyau amma ba zan bar abin iyaye amma iyayen na banza ne ba kyau saboda haka kowa ya dubi ya sa hankalinsa cikin dukkan lamura kara mai da kai wani abu wanda yake ba shi da hankali wata ba tu millata aba iya na bi addinin iyaye na ibrahim kakana kakan babana ibrahim ishaq wa yaqub da ibrahim da ɗansa ishaq kakana kenan da yaqub babana kenan ma na an nushrika billahi min shay ba zai yiwu gare mu mu mu tsafi mu hada wa Allah wani abu ba zalika min fadlillahi alaina wa ala nas cewa ba ma tsafi kullum akan addinin Allah muke wannan wata baiwa ce Allah yayi mana ko ba mu kadai ba har waɗanda suka bi maganan mu zalikin fadla alaina wa alan nas da mu da duk wanda suka bi maganan mu Allah ya yi mana farla ya raba mu da tsafi ya hada mu da kansa zalikin fadla alaina wa alan nas walakin na akthar nasi la shkurun ina faɗin wannan magana ne don gode wa Allah ba don alfahari ba ko da yake yawancin mutane Allah yakan musu ni'ima su mance ba sa godiya wa Allah walakin na akthar nasi yawancin mutane la shkuruna ba sa gode wa Allah Allah mun gode يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار to zan shiga aiki in ji su aikin da na gada iyaye da kakanni wa'azi ba ina tambayan ku ya abokai na na zaman kurkuku shin mutum wanda yana da alloli da yawa wancan allansa ne wancan ma allansa ne wancan ma allansa ne amma fa sassaka kafa ko kuma kerawa akai ko ko nadawa akai shin wannan shine ya kamata a ce yana da Allah ko ko wanda ya zubar da komai ya kama Allah shi kadai wanda ya rinjayi komai da komai komai da komai a Allah dai mai komai da komai shi ya kamata a bi ya sai bai sini a arbabun mutafarriquna alloli da yawa khairun shi yafi amillahu alwahidul qahhar ko ko abi Allah shi kadai shi yafi abi Allah shi kadai shi yafi wato sharrin da mutanen America suka kawo a duniya yanzu America da Ingila da mabiyansu sun hada baki da makora annabi daga Makka suna tura sharri cikin musulmi sai a zuwatar da musulmi a ce ai mutum bai san tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya ba kafiri ne komai sallarsa shekantaka ce daga America da Ingila duk mutumin da bai san tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya ba kafiri ne in ka san tauhidul rububiyya ba ka san tauhidul uluhiyya ba to kai kafiri ko bi sallah kai kafiri ne to jama'a wanda yace Allahu daban Rabbu daban bai zama kafiri ba to Allah wani ne Allahu wani ne Rabbu to wanda yace Rabbu daban Allahu daban bai zama mushriki ba amma wanda ya san ya yarda da Allahu ya yarda da Rabbu din ya yarda Maliku da Quddusu da Salamu da Mumin da duk ya yarda da sunayen zati ɗaya ne da wanda yace zatu tuka ne guda biyu wannan zatin sunansa Allahu wannan zatin sunansa Rabbu sai ka san su daban-daban tuka kaza musulmi dala ya da mutane wanda ya raba Allah gida biyu shi to ga ya mini yanzu mutum ya zo ya musulunta yau ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya je ya mutu yau shi za ka da shi wani tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul menene sifatul nafsiyya sifatul zatiyya yau za ka da shi wannan kuma musulmi da duk duniya sun yarda musulmi ne to wannan duk sharri ne na Amerika da Ingila suka haifi waɗansu mutane Laraba suka haɗa da waɗansu mutane su in sun ma in kasa shi ga mai tauhid ruhiyya mai tauhid bai sani ba an sa mutane shakkan addinin su to Allah zubar da wannan akwai kan hanyar gaskiya dukkan musulmi aqidan mu ɗaya duk duk musulmi mai faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to aqida sa ɗaya da ɗan uwansa sai dai ra'ayi da fahimta ta saba kar a yi ka kafirtar da musulmi manzo Allah ya ce man qala li akhi ya kafiru faqad ba biha aduhuma don musulmin da ya faɗa musulmi dan uwansa kafiri take ɗayan su ya zama kafiri to an ce mutum ya san tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya ba komai sallar sa kafiri ne to wane ne Allah bai ce kowane musulmi sai ya yi karatu ya zama malami ba ba haka yake ba yake waɗansu zama malamai waɗansu kama sana'o'i amma kowa ya san yadda zai sallah yadda zai bauta Allah ubangijinsa yau ne za ka yi ilimi har ka tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya sifatun nafsiyya sifatun zatiyya sifatun sifatul kamali ina za ka san wannan kai ba malami ba ko ko an ce duk wanda ba malami ba dan wuta ne a'a ba haka zaka ce ba saboda haka dan Allah dan annabi a zubar musu da sharrin su a raba masallaci a raba aure a raba mutum da mutum uwansa duk sharrin America wannan a cikin yan shekarun duk ba su gan shekara 20 ba sai Allah zubar da wannan mu haɗu mu koma masallaci guda daya karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kadai ne shine Allahu shine rabbu kun da ya raba biyu ne to shine Allah yana masa radda cewa wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innahu huwa ilahun wahid wai ya sahibai sini a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar ta'buduna min dunihi ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ذلك القيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا كومتا فا ما سبوتا ونين الله abin da kuke bauta abun banza ne mata abu min duni illa asma'an waɗansu abubuwa ne kuka samu suna wannan dodo sunansa kaza wancan dodo sunansa kaza wannan dodo sunansa kaza wannan ana masa ana masa kaza ƙarya ne duka babu komi wanda za a bauta sai Allah shi kadai sammaitumuha ku ne kuka sawa dodannin sunaye idan mutan da ne irin su zamanin annabi nuhu kafiransa dodannin su ga irin sunayen su nan wa qala nuhu rabbi innahum asawni wattabu man lam yazidhu malu waladullah khazara wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadrunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا سنا yin dodannin mutanen kafirin annabi nuhu kenan guda biyar sunan dodannin mutanen makka kuma akwai akwai uzza akwai manatu akwai latu akwai u'al akwai hubal kowanne akwai su dai wannan duk abun banza ne aka sa sunayen sunayen su wanda suke sunayen ma sunayen mata a zubar da komi a koma wajen Allah to duk mai dodo irin waɗannan dodannin to shi ne ake kiransa kafiri a musulunci shi ko baya sallah mai bautan dodo in kace zo kai sallah ta ai ne sallah tsafin mu zai ba abin da zai ce kenan in ne sallah tsafin mu zai lalace to duk mai bautan dodo shi ne ake kiransa mai bautan dodo a musulunci in dai ba ra'ayin Amerika da Ingila da kawaye ba shirku tsafi din iri uku ne domin musuluncin hawa uku ne kamar ya faɗa wa annabi annabi ya faɗa wa jibrilu islam islam an ta'budu Allah islam iman ihsan to kenan islam iman ihsan islam shine ya tambaye me islam yace al-islamu an tashhadu Allah Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sala wa tuti zaka wa tusuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata in istata ilayhi sabila to wannan shine musulunci tabbatar da Allah shi kadai ne Allah tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi zan nanata al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tutiya zakka wa tasan wa tahujjal bayta li wannan shine musulunci ko to ina tauhidur rububiyya ina tauhidul uluhiyya cikin wannan ko za a yi wa annabi gyara wai wa jibril gyara annabi da jibilu kam da ya faɗi jibilu ce sadakta to ya za a ji a ce za a yi musu gyara a uluhiyya ta hidu ya zo a cikin wannan karatu in ka tabbatar da kadaiton Allah kai da manzanci manzon Allah to kai sallah sannan kai zakka in kana da abin zakka kai azumi ka je haji in kana da iko musuluncin kenan to wanda duk baya cikin waɗannan guda biyar yana tsafi shi ake kiransa kafiri in yana tsafi yana ce masa mushriki in yana da littafi sai sa arul kitabi in bai yarda da Allah ba sai da hari to hawa na biyu shine imani shi kuma imani wannan in Allah zai magana akan wannan yakan ce wala yana ce yana ce wala la tattakhuzu yana sai ya faɗi andadan akan waɗannan wala tasalu lillahi andadan kada ku yi wa Allah kada ku bauta dodanni Allah na wancan kuma sai yakan ce na imani fala taquma lillahi ahadan don in mutum ya zama musulmi din ya dogara da Allah amma hankalinsa ya dogara da waɗansu mutane ko masu kuɗi ko masu sarrafa ko masu ba da aiki ko rumbuna ko dabbobi ko gonaki hankalinka da yana ɗore akan wani abu to nan kuma sai a ce kada ka dogara da wani ahadan kenan kada ka dogara ni fala ta kuma la ahadan kada ka yadda ka bi wani wanda duk abin da yace kayi kayi duk abin da yace ka bari ka bari komi kan abin yace kar kayi zaka bari ko me munin abin yace kai za ka yi to kar kai wannan in kai wannan ka ɗauki dodo amma a cikin musulunci wannan dodo ba zai raba ka da musulunci ba amma zai raba ka da imani domin ka tawakkalu in kuntum mu'minina in ku mu'minai ne ku dogara da Allah shi kadai falatul umar la adan ake cewa ana kore adan ne nan ba an dadan ba to hawa na uku na ƙarshe nan kuma da mahajubai ake magana sai a ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an bauta Allah shi kadai ku rabu da komi gaba daya ku zubar da komi ku koma wajen Allah shi kadai komi an tabu Allah ka annaka tarahu to wannan hawa ukun nan haka musulunci ya ajiye cewa tauhidul uluhiyya ta duk sharrin America da Ingila don Arab a hada mu fada mu yi don Allah shekara 30 suka wuce ana yin wannan abu to duk sharrin America ne da kawayensu suka shigo mana da wannan masu neman kudayin duniya suka karbi abun su suka yi musu aiki don Allah mu zubar da wannan mu koma kar a ce za wa al-islam an tashi da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tuti zakka wa tasuma ramadan wa tuhajjal baita lillahi sabilin wannan guda biyar ne sune musulmi annabi inji jibrilu shine ko ya tabbata akwai tauhid lubiya da rububiyya cikin wannan in imani aka ce wajen imani ko yake masa al-imanu أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهل ومره والنشين إيماني إنسانك أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك ما تعبد من دون الله أسماء سميتم أنتم وآباؤكم كوني كسا وأنن دودني سونا يد كود إيا ينكو ما أنزل الله بها من سلطان الله بكاوة حجة أبوتا ولدو دومي سونا وانبا الله بكاوة حجة هكذا شكرا إذا أبوتا إن الحكم إلا لله ba wani hukunci sai na Allah to Allah da ya hukunta musulunci wannan guda biyar ko to wani zai kawo hukunci sai warware wannan inil hukumu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah shi kadai Allah shi kadai ne mai hukunci inil hukumu illa lillah la tabudu illa iyya kuma ya bada umurni kar ku bauta kowa komi sai Allah shi kadai zalika dinul qayyim yin haka shine addini madaidaici wanda duk annaba suka zo da shi wanda annabi Muhammad ya zo da shi shine wa anna hadha sirati mustaqim hudu wala tattabi'u subula kada a nemi gyarawa annabi addinin sa ko a nemi gyarawa Allah maganarsa in hukumu illa lillah amar Allah ta budu illa iya zalika addinul qayyim wannan shine addini na gaskiya madaidaici walakin aktharan nasi yamun amma ko yawancin mutane jahilai ne ba sani ba saboda haka ake amfani da jahilcin su a bar da su
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه ودي الامر الذي فيه تستفتيان yanzu zan gaya muku fassara mafarkin ku yanzu ya sa bai sun ya ku abokaina abokan zamana a cikin kurkuku fassara mafarkin ku to da yake akwai mutuwa a cikin maganar ba zai nuna ko ɗaya ba sai ce wanin ku za a yi masa kaza wanin ku za a yi masa kaza ba zai da yake akwai mutu a ciki annabin Allah baya so ya bata ran mutum ya sa ya barci amma ahadukuma fa yasqi rabbahu kamra fassara mafarkin ku sai daga cikin ku dai zai ko ya shayar da sarki giya wa amma al wani kuma daga cikin ku ko yuslabu za a tsire shi wa takulu ɗairu min ra'asihi tsuntsaye za su yi kiwo a kansa wato zai zama naman tsuntsaye tsuntsaye za su yi kiwo a kansa za a tsire shi za a kashe shi kenan za a tsire shi tsuntsaye su ci naman amma ɗayanku ɗayanku za a zai koma shayar da sarki ɗayanku kuma za a tsire shi tsuntsaye za su kiwo a kansa wa amma al-akharu fa yaslabu fatakulu ɗairu min ra'asi udiya al-amru alladhi fi tastaftiyan shikenan an gama wannan abin da kuka yi an gama suka ce a ba haka ku dakata ko menene da an gama ba wani canji an gama wudi al'amrul ladhi fi tabyani duk abin da kuke fatawa a baku labarin sa an riga an gama
الذي ظن أنه ناج منه واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين shi qur'ani shi ke karantar da komai da komai a nan ashe ana fahimtan da mai mulki da mai kuɗi wato cin abincinsu da shan abin shansu ba kamar na mutane ba ne saboda haka ne suke ɗaukar likitansu daban in mutum mulkinsa ya kai mulki ba zai yarda da kowane likita ba sai likitansa ba zai yarda da cin wani abinci ba sai abincin da mai bashi abinci ya bashi ba zai yarda ya sha wani abu ba sai abin shan da wanda yake bashi abin sha ya bashi dama an yi rantsuwa a to kun gani alqur'ani na karanta da waɗannan kuma haka suke a duniya a yanzu sarakunan musulunci da sarakunan kafirai duk haka suke duk da wannan musulunci ne ke shirya wa mutane yadda ake yin komai da komai don ma farar na fil kitabin shay babu abin da babu a cikin musulun a cikin alqur'anin nan lura da cewa walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin kenan a ce in mutum ya zama babban mutum ba ko ina zai zauna ya ci abinci ba ba ko ina zai zauna ya sha abin sha ba karfin haka a gidan ma sai an dubi wane ne ya bashi yaya mutumin da ya bashi yake saboda girmansa to ashe wanda daga girman Allah sai girman annabi sai girmansa shi ya fi cancanta da wannan sifa saboda haka muke da likita ba za mu ci abinci ba sai likitan mu ya nuna mana likita ya ce kar mu ci alade muna ci to likita ne ya hana mana likita ya ce kar mu ci mushe muna ci likitan mu ne hana mana likita ya ce kar mu ne matan banza duk mu san waɗanne irin mata ne ba sai mun ɗaura aure mu san inda muka samo ta likitan mu ne ya hana mana ko ko muna kama ko ina mu yi likita ya hana mana ne to duk komai na ta muke yin saboda isan mu walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin babu cin babu shan giya likita ya hana mana ba cin mushe likita ya hana mana sallallahu alaihi babu cin alade likita ya hana mana ba neman mata ko ina duk inda ka samu yanzu ma masu AIDS suna hanawa ko masu tsoron AIDS sun ce kar a ta neman mata a banza banza sai a gida to duk mu likitan mu ya riga ya hana mana tuntuni kamun AIDS ya zo ma saboda haka shi musulmi ya dauki girman sa wanda Allah ya bashi walillahi izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin komai daban ne inda inda yake zuwa daban magana da yake kar ya faɗi wannan magana sai magana kaza likita ya hana masa yanzu musulmi zai iya faɗin kowane abu abin da ya ga dama sai wanda likitan sai yadda ya faɗa saboda haka duk wannan shirye-shirye alqur'ani yake shirya mutane ilimi kowane faqala akhirni arini ya sa'i baysini amma ahadukuma fa yasqi rabbahu kamra واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانسه الشيطان ذكره فلبث في السجن بضع سنين da suka zo fita sai Yusuf ya ja mai shayarwa waje ɗaya yi masa asiri yace kai in ka je ba kai ne za a kashe ba kai ne za ka koma shayar da sarki amma kuma kar ka manta gaya wa sarki akwai wani mutum an ɗaure shi da zalunci an bashi a kurkuku a zalunci kai aka ɗaure shi an bashi yana kurku ka tuna wa sarki ya magana kan sha'ani na to shikenan wancan aka aka kashe shi shi ko aka mai da shi wajen shayarwansa wanda yace sarki nan karkace abinci karkace abinci din nan an mai da shi wajen shayarwansa kaman da fa an sai shedan zikin rabbi sai shedan ya mantar da shi tunawa mai shi a cikin wannan sura ubangiji yana amfani da waɗansu kalmomi wanda bai cika yin amfanin su a wata sura ba rabbu yawanci a larabci dai akan ce rabbu dari mai gida rabbu dabbati mai dabba amma a cikin qur'ani bai bai cika yawan zuwa ba amma a nan cikin wannan ubangijin bawa sai a ce rabbul abdi ba sai da abdi yadda aka saba ba fa an sai rabbiya ahsana maswai can wato sayyidi kenan to nan kuma fa an sai shedan zikirin rabbihi sai shedan ya mantar da shi ya tunawa mai gidan wancan mutumin da yake kurkuku da ya masa wasiyan nan sai shedan ya mantar da shi bai tuna masa ba kuma kan yi amfani da kalmar maliku anan a misra ne amma saboda zamanin mulkin Oxus ne su larabawa ne malik suke kiransu to amma in an komo fara'ina zamanin da ya zo daga baya zamanin annabi Musa to Fir'aun ake cewa sarkin Misra amma yanzu Malik ake ce masa inda zamanin Oxus ne zamanin mulkin Larabawa ne to kowanne a nan cikin wannan sura akan yi amfani da rabbu amma ana nufin mai gida ko ko ubangijin mutum fa an sai shaytan zikir rabbi fa nabi sai ta zama fi sijina cikin kurkuku shi sai na Yusuf shekaru shekaru kidayayyu bid'a da larabci daga uku zuwa tara to an an ce shekara bakwai ya zauna a cikin kurkukun balibisa shi ne bid'a su ne
قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون to da Allah ya kawo lokacin fitan sai na Yusuf sai sarki Rayyanu yayi mafarki mafarkin da yayi kare sab abqaratin simani yakulhunna sab'un ijafun wa sab'a subulatin khudrun wa ukhra yabisat nayi mafarki naga shanu manya manya masu kiba guda bakwai naga waɗansu kuma ramammu guda bakwai sai naga ramammun nan suna cin masu kiban nan ramammun nan suna cin ramammun nan guda bakwai suna cin masu kiban nan sai naga wasu zangarnu kuma guda bakwai kwarra sababbi sai naga tsofin zangarnu suna lauyewa akan su waɗannan sababbin ku bani fassaran wannan mafarki nawa ku malamai ya tara malamai وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملو يا كو جماعة malamai. ni bi ru'yaya ku bani fassara mafarki na ku bani fatawan fassaran wannan mafarki na wa in kuntum lirru'yati aburun in ku kuna ba da fassaran mafarki in kuna kuna fassara fassara wannan mafarki qalu awasu ahlam وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين malamai gabaki ɗaya suka amsa suka ce ranka ya dade wannan ai mafarkin hululu ne ba mafarkin gaskiya bane mu mun san mafarki mun san fasara mafarki amma ba irin wannan na hululu ba wannan ai mafarkin gaskiya bane irin mafarkin hululu mun sani ba amma da mafarki ne mai ma'ana sai mu fassara maka shi amma wannan na hululu ne ba ba ne mun fassara to dama ka'idan malami mai girman kai in an fi karatu abin da yake cewa ƙarya na ƙarya na wato abin da zai kare kansa kenan wani da ya zo bi fa zakun haza ifkun kadi in bai in ba su gane sai ƙarya ne ƙarya ne shine abin da malami yake kare kansa wai ba a fishi ba wai abin da aka faɗan ƙarya ne ƙarya ne to dama in an fi malami ilimi kariyan kansa kenan sai ƙarya ne ƙarya ne abghasu ahlamin wato waɗansu danki kawai na mafarki suka zo maka irin na mafarkin hululu wanda ba ya da fassara tawil la halam bi alim irin wannan mafarki na hululu ba mu san irin su ba ba mu san fassarar wannan mafarkin hululu ba mafarki yakan zo ta fiska uku akwai mafarki na gaskiya irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irin wato sittun wa arba'una juz'an min an-nubuwati mafarki na gaskiya in an kasa annabci kashi 46 ya dauki kashi daya akwai kuma mafarki wanda abin da yake zuciyarka ne ya dame ka kai mafarki ka gaishi akwai mafarki na haka na hululu wanda yake kawai ihtilam mafarki ne kawai na banza bai da bai bukatan fassara to suka dauki wannan mafarki kadin sai suka mai da shi irin wancan din qalu taghasu alam wa ma nanu bi tahwil bi tahwil halami bi alimin mu ba mu san irin fassarar wannan irin mafarki ba to Kudai wa Habib Bank Allah saka musu da alheri Allah saka musu da alheri in gode daga jibrin yunusa muhammad ni ne na ɗauki azumi a nan najeriya Habib Bank sun ba mu Qur'anai 25 ko eh guda Allah saka da 25, amin Allah saka musu da Yawa.
Mhm.
ni ne na ɗauki azumi a nan najeriya amma bayan karfe goma na safe ya yi Eh.
sai tafiya ya kama ni zuwa ƙasar waje Mm.
amma da muka yi tafiya a hudu sai bayan mun sauka sai muka ga har an yi buɗe baki Eh.
tun tun ba mu sha ruwa a nan najeriya ba Eh, wato idan mutum ya tashi daga Najeriya ya riga ya yi sahur ya riga ya yi sahur ya fita ya bar ƙasar nan ya shiga jirgin sama yana ganin rana yana ganin rana da suka je wani gari sai suka tattara rana ta fadi amma bayan ya ga rana to ya kai wannan azumin sai tare da waɗannan mutanen kuma aka yi ta turawa sai da ya awa goma sha shida rana ta ki faduwa nan ma sai ya raka
tambaya daga sa'adu in jidda son Mhm.
tambaya na shine ya matsayin mutum mai yin azumi amma bai damu da yin sallah tarawih ba kai har farilla din ma bai damu da yin ta ba a cikin mutane wato jam'i sai dai shi kadai wasalam wato ana son mutum ya zama mai a cikin jama'a mai sallah sallah biyar kullum kowane wata balle watan ramadana kuma cikin jama'a idan bai samu ba kada dai sallar ta zama sai ko yaushe sai ya biya ya zama dai an same ta to wannan sunansa matalauci a cikin musulunci ba mai arziki ba matalauci ne kaman akwai mutumin da yana nema ya samu abincin da zai zai ci yau gobe kuma ya nema kaga ba mai arziki bane amma yana da abincin to shine mai sallah ba ba cikin jama'a ba shi matalaucin musulunci ne saboda haka ma Allah ya raba yawancin masu mulki da masu kuɗi ba sa samun sallan jami'i miskinai suna samu
tambaya daga Isaku Ibrahim Bacci Mhm.
ba tambaya bane ya ce yayi maka hadiyan salatin annabi guda 300 Allah ya saka maka da alheri nagode amin Allah saka kuma maka da alheri amin nagode nagode nagode Allah saka da alheri Allah ya ji kanmu amin Allah ya ji iyayen mu malamin mu da malamin malamin Allah saka su mu da alheri Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana kasar mu ya kiyaye mana addini mu ya kiyaye mana imanin mu Allah ya karbi addu'ar mu da addu'ar waɗanda muke musu addu'a Allah ya biya bukatun mu da bukatun su Allah ya jiga musulmi maza da mata Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulunci masu neman karya musulunci Allah ya karya su masu neman karya Najeriya Allah ya karya su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم